surar da take gaba ita ce sura ta tara suratul tauba madaniya a madina aka saukar da ita au illal ayatayni akhiruha wato in banda ayoyi guda biyu na ƙarshe wa ayatuha mi'atun wa tis'un wa ishiruna aya ayoyinta ayoyi ne 129 walam tukta fiha albasmala ba rubuta bismillah a wannan sura ba لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر بذلك دوما النبي صلى الله عليه وسلم بيقوم أمرني ده كبا كما يؤخذ من حديث رواه الحاكم كما يدعى زاء فهمت أتكون حديث وند إمام حاكم يرويته akwai wasu maganganu da malamai na ulumul qur'an suka yi a kayan abin da yasa ba a rubuta ba amma dai wannan magana ita ce arwajiha shine alqaulur rajih wasummiyar suratul tauba an ambace ta suratul tauba ne surar tuba lishtimaliha ala zikrut tauba saboda ta tattara ambaton tuba da aka yi musamman inda Allah ya ce da kan taballahu ala nabi har zuwa karshen aya walaha asma'un kathira kuma tana da sunaye masu yawa kuma amma an ambaci tuba wajaje da yawa ba sai a wannan aya ba wajaje da yawa an ambaci tuba da Allah subhanahu wata'ala yayi da kuma kwadaitar da a nemi tuba a wajen Allah da kuma jaddada cewa Allah ta'ala mai tuba ne ga duk wanda ya bide ta a wajensa shi yasa aka ambata mata at-taubatu wa rawal bukhari an al-barra bukhari ya rawaito daga barra dan azib annaha akhir suratin nazalat ita ce surar karshe da aka saukar a dunkule ma'ana sura dunkulalla ita ce ta karshe da aka saukar suratu bara'a bara'u kuma kamar yadda yazo cikin hadithin ya ce wa akhiru ayatin nazalat aya ta karshe kuma ta sauka yace fi suratin nisa shine yastaftunaka qulillahu yuftikum fin fil kalala wannan aya ta karshe ta cikin suratul nisa ita ce ayar karshe ta sauka ita kuma ta sauka ne akan Jabir dan Abdullahi saboda fatawa da yake wajen Annabi da ya jinya mai tsanani sai ansa ta zo saboda yana ga zai rusu bashi a matsayin kalala kalala shine wanda bashi da uba ba uwa babu yaya ba jikanu ba kakanu in an ce uba ko yayi sama in an ce da ko yayi ƙasa sai yan uwansa ne kuma yan uwan ba namiji mata ne to ya za a yi shine sai Allah ya faɗi yadda za a yi to ita ce sura abin aya ta karshe ta sauka sura kuma dunkulalliya ta karshe ko da ke shi ba ya ce sura ce dunkulalliya ce yana daga cikin surorin karshe da suka sauka wasu malamai wasu sun rawaito akan cewa abin suratu izaja ita ce ta karshe ta sauka domin ita bara'a a ta sauka ne lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake dawowa daga tabuka kuma kaga an yi ta ne ba shekara ta nawa shekara ta nawa aka yakin tabuka aka je yakin tabuka shekara ta tara wa mudu har ra'isi babban abin da take karantarwa faslul alaqati bainal ummati almuslimati wal kuffari min almushrikin wa ahli alkitabi wal munafiqin babban abin da take karantarwa shine rarrabewa alakar da za a yi tsakanin al'umma ta musulmai da kuma kafirai imma mushrikai ne imma ahlul kitabi imma munafikai ya za a mu'amala da su falidhalika zakara bayan alqanun alislami don haka nan ne ayat ta ambaci doka ta musulunci fi mu'amalatil mushrikin wa ahlul kitabi ne da za a mu'amalanci mushrikai da kuma ahlul kitabi لقد كان بين المسلمين والمشركين عهود domin gabanin saukar wannan aya akwai alƙawura da aka ƙuƙƙulla a tsakanin musulmai da mushrikai abubuwan da ya wanda ya shafi hudina da kuma abin nan sulhu fa'arabati suratu ila zikir hudnatin lil mushrikina wa miqdariha sai wannan sura ta bujiro ambatan yarjejeniyan tsakaita buɗe wuta shine hudina ajewa yaki wanda za a yi tsakanin mushirkai wa miqdaruha da kuma gwargwadon abin da za a yi tsagaita buɗe wutan arba'ata ashirin wata gudu wa bayanin ma yu'amaluna bihi da kuma bayanin yadda za a mu'amalanci su kafiran da shi ba'da intihai amaddil hudinati bayan mafi yawan waɗannan watanni hudun kenan ya ƙare au muddatul ahadi ko kuma bayan muddar da aka yi yarjejeniyar da su koda bai kai wata hudu ba in ya ƙare to yaya kuma za a yi mafi yawansa shine wata hudu in ma bai kai wata hudu ba in ya kare to ya za a yi wa bayanin asbabin lati aujabatil bara'ata minhu da kuma bayanin sabubban da suka wajabtar da cewa a baranta daga kafirai wasu durul amru bi qitalihim da kuma a kutsa wajen yaƙarsu wato da kuma ambatan umarni game da yaƙarsu wata aminin mustajiri kuma aka ambaci yadda za a ba da amana ga wanda ya nema a bashi kariya kafiri wanda yake so ya shigo daular musulmi da ake yaƙi ana yaƙi da daularsu amma yana so ya shigo cikin daular musulmai saboda wata maslaha wadda musulman za su amfana da ita to ya nemi a bashi immunity to ya za a yi a bashi wannan duk diplomasiya ne fa abubuwa da ya shafi dokoki na yaƙi ya za a yarjejeniyar yaƙi ya za a aiwatar da kaza da kuma yadda abubuwa na diplomasiya yake duka shine yake ambatawa wata aminin mustajirin shine a bada amana ga wanda ya nemi jawar ya nema ba shi kariya hatta ya sama kalamun layi haddai watakila a dalilin wannan alfarmar da za a masa ya shigo cikin musulmi ya iya jin kalmar Allah da za ta tausasa masa zuciya ya musulunta ولم يكن المشركون يحافظون على عهودهم يحافظون على عهودهم domin a baya kafin saukan wannan sura mushrikai ba sa tsarewa alƙawuran da suka yi wa musulmi duk alƙawuran da aka yi da su da musulmi ba sa tsarewa illa raifa ma taluhu lahum fursatan yahsabunaha muwatiyatan lil karwati alal muslimin sai dai gwargwadon yadda dama za ta samu musu yahsabunaha muwatiyatan da suke zaton za ta kawo musu dama lilkarwaci alal musulmi na su sake kawo dauki akan musulmi haka suke yi wallahi har a yanzu idan kaga isra'il ta ce a tsakaita wuta wuta ceasefire ta amince za a shigo da abinci ta amince an ba da sati biyu ko sati uku za a shigo da abinci gaza wallahi ba da gaske suke suna son aka shigo da abincin ba ne shi yasa za a ga suke ta munafurci a'a wata wahala suka sha suke so su je su sake wata dabara a cikin wannan wata ai cikin sati uku su je su sake wata dabara da azatonsu ko in za su samu saidara to kullum haka su kafin suke in sun ce ai ceasefire ba na gaske ba ne suna ga za su samu dama idan sake kintsawa ko da ku sisfayin da suka nema ya yi tsawo to suna gaba mu je mu ƙara shishiryawa mu sake ƙera wasu makamai ne fa'alanan laufi a wani haɗe sura bara'atahu wa rasulihi min uhudihim don haka farkon wannan sura sai Allah ta'ala ya bayyana barwantarsa da barwantar manzansa min uhudihim daga alƙawarinsu baki ɗaya ma tun da mayaudara ne to Allah ya barwanta da su manzansa ma ya barwanta da su faƙala shi ne Allah ya ce
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيهوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الهج الأكبر أن الله بريء من المشركين أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بأذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أهدا فأتموا إليهم فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا انسلخ الأشهر الهرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واهسروهم وقودوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فكلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم
in za a karanta ta musamman idan a siyaki ne kawai sakta ake yi tun da tun farkon karatu an yi ta'awuzi in an zo nan ba sai an sa karma wani ya tsammata cewa ana yin ta'awuzi in za a sake karanta ta ya tsaya a matsayin bismillah kawai sakta za a yi sai kawai a tashi bara'atun min Allahi wa rasuli Allah ta'ala ya ce bara'atun min Allahi wa rasulihi ila alladhina ahadtu min al-mushrikeen kaga ba shi yasa ba ai bismillah ba babu wani raira shi a ciki barwanta ne kawai ba mu ba ku Allah ya ce barwanta ne daga wajen Allah da kuma barwanta daga wajen manzon Allah zuwa gawa ilal ladina ahadtum min al mushrikin zuwa ga waɗanda kuka yi alƙawari da su dinnan cikin mushrikai Allah ya barwanta Allah ya barwanta da su da alƙawarin da aka yi da su kenan a warware alkawarin Allah zai bada wata doka da akwai alkawar da aka yi duk da mashirkai su kuma sun saba cin amana suke yi su warware mutane alkawari da aka yi sulhul hudaybiya shekara goma aka ce babu yaki sai ƙuraishawa suka yi yarjejeniya da banu bakar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yarjejeniya na khuza'a ma'ana abin da kinke yarjejeniya quraishawa ne da manzon Allah aka yarjejeniya amma kabilun da suke makwabtaka da su banu bakar sai suka ce su sun shiga yarjejeniyan quraishawa suna nan tare da quraishawa su kuma khuza'a suka ce suna nan tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk da cewa basu musulunta ba to amma kuma sai su Qurayshawa wasu a cikinsu suka haɗu da Banu Bakar suka lallaba suka kai hari ga Khuza'a a wani waje da ake ce da shi alwatar ma'ul watar so kakkashe su ana zo ana gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya fusata an yi yarjejeniya shekara goma shekara biyu kawai har kun warware sai ce to ai wanda ya taba khuza'a kamar mu ya taba dan sun shiga cikin yarjejeniya su mu da su ɗaya ne akan wannan yarjejeniya dalilin da yasa kai fatu makka kenan shine Allah subhanahu wataala ya saukar da wannan sura daga baya sauran alƙawura ma da aka yi da duk waɗansu daga cikin ƙabilun larabawa daban-daban Allah ya baranta da shi amma ko na irin alƙawarin sai aka ce ahadan mutlakan alkawarin da aka yi shi mutlak akwai yarjejeniya tsakaninmu da ku babu yaƙi babu kaza babu kaza indefinitely ba samun lokaci ba shi ne wato al'ahadul mutlak to shi ne Allah ya ce ya baranta daga gare shi akwai kuma wanda yake ahadun muwakkatun alkawarin da aka sanya masa lokaci wanda aka yanka masa lokaci to shi din ma shi ne aka ce auduna arba'ati ashhurin ko kuma alkawarin da bai kai wata hudu ba au fauqaha ko alkawarin da ya wuce wata hudu duka waɗannan alkawarin Allah ya baranta daga gare shi amma a ƙarƙashin wannan ba duka alkawarin ne Allah subhanahu wata'ala ya baranta daga gare shi ba kamar yadda za mu ji a gaba wanda yake muwakkat ne an sanya masa iya lokacinsa to Allah maɗaukaki ya ce a cika musu alkawarinsu ila muddatihim kamar yadda za mu ji aya gaba su waɗannan inda har an yanka masa lokaci to Allah ya ce a cika zuwa wannan lokacin amma wanda aka yi shi mutlak a sake kawai sakaka to shine sai Allah ya ce yanzu a tattaro shi zuwa ga wata hudu kawai wanda kuma bai kai wata hudu ba to shi din ma terminal point ɗinsa dai wata hudu ne daga wata hudu sun san cewa wannan alƙawarin babu shi komai zai iya faruwa eh in suka tsokana za a yaƙe su ba wani alƙawari kuma mun gane yadda batun yake kamar ba a gane ba an gane bayanin na'am akwai alƙawari da ake tsarawa wani alkawarin kawai cewa za a ce an kulle yarjejeniya tsakanin su da musulmi babu yaƙi sam har abada babu iyaka shi ne al'adul mutlak akwai yarjejeniyan kuma da za a sanya masa lokaci sai a ce an kulle yarjejeniya daga nan wajen zuwa shekara ɗaya mun gane akwai ta iya yiwuwa wanda aka ce an kulle alkawari daga nan zuwa wata goma amma yanzu abin da ya rage wata hudu ne akwai wanda za a ce an kula yarjejeniya na wata biyu kun ga shi bai ga wata hudu ba to sai Allah ce ya baranta daga alkawarin da aka kulla amma abin da aka ambata kamar yadda nassosin suka nuna wanda aka ce an kulla alkawari har abada Allah bai yadda da shi ba yanzu ya dawo alkawari ne zuwa wata hudu daga saukar wannan aya in wata hudu yayi wannan alkawarin ya kare alkawarin zaman lafiya na ba yaƙi yanzu ya kare su tsammaci yaƙi zai iya kasancewa tsakaninsu da musulmi bayan wata hudu wannan an gane wanda kuma aka sanya masa lokaci sai aka ci alkawari daga nan wajen zuwa wata goma to shi irin wannan an bashi a kai shi zuwa lokacinsa an amince kamar yadda wata aya gaba za ta ambata mun gane sannan wanda kuma bai kai wata hudu ba to su yanzu sun samu alfarma daga nan har wata hudu ma ba za a taba su ba ko da ku alkawarin an yi shi na wata biyu ne to sun samu alfarma na ƙari daga nan har wata hudu ma babu wani abu yanzu kan dai an gane ko in ba gane ba kawai zan ci gaba da karatu to wani kadal ahada bi ma yuzkaru fi qawlihi ya warware alƙawarin game da abin da za a ambata cikin faɗinsa Allah ce fasiru fil ardi arba'ata ashhur sai yake gaya wa su mushirkan an gaya muku an warware Allah ya baranta daga dukkan alkawarin da aka kulla za a tsammata yanzu a kai musu yaki sai aka ce a'a fasihu fil ardi ai siru aminin ku yi tafiya a ban kasa kwa iya walwalan ku kuje ko ina kuna cikin amana ayyuhal mushriku ne ya ku mushrikai amma fi arba'ati ashhur cikin watanni hudu kawai daga wata hudun nan shi kenan awwaluha shawwal farkonta shine shawwal wa akhiruha muharram ta kuma wata al-muharram ashhurul hurum kenan wasu malamai sun ambata ko wadanne watanni ne daga lokacin da surar ta sauka amma ibnu jarir at-tabari wannan fahimtar yafi zaba wanda malam ya kawo ana bi dalilin masa ya ci saboda dalilin abin da ke tafe wala amana lakum ba'daha amma daga wata hudun nan ya kare to yanzu babu sauran aminci kuma ba wani zaman lafiya tsakaninku da musulmi za a iya yakar ku in dai kuka ta'o musulmi ba wai ana nufin duk inda a gansu za a yake su bane a'a idan kuka taba musulmi ne to za a yake ku wa alamu annakum ghayru mu'jizillahi kuma ku sani ba ku isa gagaran Allah ba ai fa'iti azabihi ba ku isa kubce mu azabarsa ba wa anna allaha mukhzil kafirin kuma Allah madaukaki zai walakantar da kafirai ai muzulluhum fid dunya bil qatl wal asr Allah zai walakantar da su a nan duniya za a kashe su za a kama waɗansu fursunan yaƙi wal akhirah a lahira ma Allah ya kaskantar da su bin nar ya sa su a cikin wuta Allah ka tsare saboda lokaci nan za a tsaya insha Allah in Allah ya kai mu wani mako ma dora kuma wannan shimfiɗa ce ayoyi biyun suka yi za a fayyace mana yadda al'amarin yake za mu fi fahimtar matsalar sosai insha Allah ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah ya tara mu cikin lada ya ba mu ikon aiki da shi wanda muke kuskure muna roƙon Allah ya yafe mana yan uwanmu da ba su lafiya o muke ji Allah ka ba su lafiya Allah ka ba su lafiya malamu malam Umar Zubairu yana rashin lafiya sosai a FMC a da sauran yan uwa waɗanda ba su da lafiya muna roƙon Allah ta'ala ya sa ya zama musu kafara waɗanda kuma suka rasu ubangiji Allah ya gafarta musu mu kuma Allah ya mana kyakkyawan makoma ya mana kyakkyawan ƙarshe subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي amma ba da yan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin amincewarsa rayuwarmu ta sake iso wannan rana ta juma'a da raina asabar yau biyu ga watan safar shekara 1448 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun sake haɗuwa wannan majalisi mai albarka inda muke jin fassara na ma'anonin ayoyin alkur'ani mai girma gwargwadon hali cikin raddul azhan ila ma'anil qur'an a shek abubakar muhammad gumi rahimahullah muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya mana muwafaka darasin da ya gabata mun fara karatun suratul tauba ina tsammani kamar ayoyi biyu mu karanta ko ko ya kai uku aya biyu za mu tashi aya ta uku kenan insha Allah bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الهج الأكبر أن الله بريء من المشركين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الهج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين آردتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا ولم يظاهروا عليكم أهدا فأتموا إليهم أهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا انسلخ الأشهر الغرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وقودوا لهم كل مرصد
فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فكلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم
na'am ayoyi biyu da suka gabata sun ambata mana bara'ar Allah da ta manzansa zuwa ga duk alkawarin da ake da mushrikai kuma Allah subhanahu wata'ala ya sanya musu watanni hudu shine ƙarshen mudda bayan wannan watanni hudu aka kuma umarni cewa za a yaƙe su kana su kuma ba za su gagara Allah ba kuma Allah ya musu alkawarin zai walakantar da su Allah ta'ala ya ce wa azanun min Allah wa rasulihi ilan nas da kuma shela azan shine ilam shela kenan ko da kiran sallah da ake da shi al'azan ai ana yin shela ne na shigowar lokacin sallah to da shela daga Allah da manzansa ilan nasu zuwa ga mutane yawmal hajjil akbar ranar babbar sallah yawmun nahar ita ce yawmul hajjil akbar kamar da ya tabbata cikin hadisi a wata riwaya anna Allah bari'un minal mushrikin wa rasuluhu cewa Allah ba ruwansa da mushrikai Allah da manzansa ba ruwansu da mushirkai, ai, ana nufi uhudahum alkawarin da ake da mushirkai, Allah da manzansa ba ruwansu da wannan alkawarin, ai, wa rasuluhu bari'un aiba, manzansa ma ba ruwansa da irin wannan alkawarin da aka kulla da su. Wannan alkawari shi ne wanda ake bayanansa a baya wanda ya karkasu alkawari wanda aka yi da mashirkai kana kuma sai suka warware alkawarin imma wajen yakan musulmai ko kuma su taimaka ma waɗanda suke yakan musulmai ko da su ba su fito kai tsaye sun yaki musulmi ba ko kuma su taimaka wajen yakan abokan haɗaka wanda suka ƙulla yarjejeniya da musulmai to tamkar sun yaki musulmai shi ne Allah ta'ala ya ambata cewa duk wani alkawari da aka yi da mushirkai na zaman lafiya to Allah da manzansa ya baranta daga wannan alkawarin an yi wannan shela ne ranar idi shine yawmul hajjil akbar kamar yadda ya tabbata cikin wani hadisi da imam al-bukhari ya kawo daga abu hurairata abu huraira yake cewa ba asani abubakarin radiyallahu anhu fi cikkal hajja fil mu'adhdhinin alladhina ba'athahum yawman nahar yu'adhdhinuna bi minan Allah ya hujja ba'ad al'ami mushrikun wala ya dufu bilbaiti uryanun. Annabi sallallahu Alaihi wasallama shekara ta tara ne sai ya tura abubakar siddiq domin shi bai je aikin hajjin ba, aikin hajjinsa da ya yi shi ne shekara ta goma. Kuma saboda manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama Allah yana nufin kada manzansa ya aikin hajji tare da mushirkai domin a wancan lokacin mushirkan ma suna zuwa aikin hajji kamar yadda suke yi tun zamanin jahiliya abu ne dama wanda ya samo asali tun zamanin annabi ibrahim da shi ya fara yin shelan aikin hajji wa azin fin nasi bil hajji a tuka rijalan wa ala kulli zamirin ya na min kulli fajjin amik to suka kakkawo abubuwa na shirkiyat da suka ciccusa a cikin ayyukan da musulunci ya zo ya kokkore wasu daga ciki to da Allah ya yi nufin cewa manzansa ba zai yi tarayya da mushirkai wajen yin aikin hajji ba a shekara ta tara manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura abubakar a matsayin amirul hajji ya jagoranci jama'ar da za su je aikin hajji kuma sai ya tura shi akan a yi shela a mutane Allah ya hujja ba'adal ami mushrikun wala ya ɗofu bilbaiti oryanun shela guda biyu kada bayan wannan shekara daga wannan shekara kada a kuma samun wani mushirki da zai zo shi aikin hajji yanzu an hana su kuma daga wannan shekara an haramta wani ya yi ɗawafi a ɗakin ƙaba tsirara saboda suna da wata al'ada a jahiliya saboda girmama ɗakin ƙaba da suke yi sai su ce ba za mu je mu yi ɗawafin ɗakin Allah da tufafin da muka saba ma Allah da su ba ko kuma da tufafin da suke ɗauke da wani kaso na abin da yake na zalunci ne ba kuɗin halal ba in misali a ce sun cuci wani ko a kasuwa ko a kwace sun kwace dukiyarsa kuma suka sai tufafi to irin wannan tufafi suna jin kunya hatta bautar gumakan da suke yi to suna jin kunyar Allah su je su yi dawafi da waɗannan tufafin a jikinsu saɓani yanzu da mutum zai rungumi dukiyar mutane kuma yana musulunci wai da ita zai je aikin hajji ya biya ma wasu to shine sai suke wata banzar al'ada in suka zo makka to sai su ce ƙuraishawa su ba su aran tufafi saboda suna yadda da cewa ƙuraishawa su ne jinin annabi isma'il don haka su suna da wata maziyya khassa wani matsayi akan sauran larabawa to sai su ce ba mu aran tufa mu yi dawafi da shi in har ba su samu tufar ba ƙuraishe ba to sun gwammace su cire tufafinsu su yi dawafi zigidir maza da rana mata kuma da daddare to wannan muguwar al'ada shine annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya bada shela da abubakar akan ya ambaci haka wanda abu hurairata sai yake cewa tun da shi abubakar ba zai yi ya isar wa mutane du da saƙon a lokaci guda ba da ya je sai wakilta waɗansu da za su nausa can wasu su nausa can shi kuma yana wani waje yana isarwa su ma su taimaka masa wajen isarwa abu hurara ta yace ina daga ciki bayan wannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da shi abubakar ya tafi ya tafi makka sai kuma wannan sura suratu bara'a sai ta sauka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wani daga cikin dangi na zan tura ya je shi ya isar da wannan saƙon sai ya naƙala ma'ali ibn abi talibin suratu bara'a sai ya rike ta ka ci ka ga wata kwakwalwa ko ba kai da zaka yi ta kwana nawa kai kana hadda cewa bara'a ya nakalta masa ita sai ya tafi annabi ya ce ka je ka karanta wa mutane suratu bara'a baki da yanta ka je ka karanta wa mutane to shine abubakar ida nasa sako ali ibn abi talib shi ma ya dina nasa saƙo shi ne Allah ya ce wa azanun min Allah wa rasulihi ilan nasu yau malhajjil akbar shela kuma daga Allah da manzansa zuwa ga mutane musulmansu da ba musulmansu ba a ranar babbar sallah an Allah bari'un min al-mushrike wa rasuluhu cewa Allah da manzansa ba ruwansu ba da duk alkawarin da aka yi da mushrikai ya ce wa kad ba'athan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama aliyan sanata 90 annabi sallallahu alaihi wa sallama ya aika ali ibn abi talib shekara ta tara bayan da ya aika abubakar siddiq yayi gaba surar da ta sauka shine aka tura ali ibn abi talib shi kuma ya tafi da sakonta fa'adhana yawman nahar bi minan bi hadhihi al-ayat ali ibn abi talib yayi shelan waɗannan ayoyi amina ranar babbar sallar ranar goma ga wata wa Allah ya hujja ba da hadha al'ami mushrikun kuma kada wani mushriki ya kuma yin aikin hajji bayan wannan shekara wala ya dufu bil baiti waryanun kada a samu wani wanda yake mai tsaraici da zai ce zai yi dawafi a ɗakin Allah kamar yadda muka ji hadisin a baya Allah ta'ala ya ce fa'in tubutum idan kuma har kuka tuba wancan hadisi wanda a abu hurairar ta yi kawo wanda imam al-bukhari ya ambata akwai ruwaya ta imam ahmad ibn hanbal ya ruwaito ta karshen ta ya tuke aka ce har rajulun min hamdan wani mutum ne daga kabilan hamdan ya ce sa'alna aliyan muka tambayi ali bin abi talibin bi ayyi shay'in bu'ithta da wani saƙo ne aka aika ka ma'ana wani saƙo ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aike ka da shi ka je ka makka ka faɗa ya'ani yawma ba'athatin nabi sallallahu alaihi wasallam ma abi bakr fi hajja wato lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aike shi tare da abubakar siddiq zuwa aikin hajji kala sai ce bu'ithu bi arba'in annabi ya aiken da waɗansu sakonni ne guda hudu na farko ya ce la ya dukulul jannata illa nafsan mu'mina illa nafsun mu'mina illa nafsu illa nafsan mu'min illa nafsun mu'min illa nafsu mu'mini eh ce na sako na farko shine ba mai shiga aljanna sai rai mu'mina sannan nabi wala ya dufu bil baiti uryanun wani wanda yake tsarara kada ya kuma yin tawafi a ɗakin Kaaba wa man kana bainahu wa bainan nabi sallallahu alaihi wasallam adun fa'adu ila muddatihi duk wanda yake da wani alƙawari tsakaninsa da annabi sallallahu alaihi wasallama amma da sharadin da zamu ji a gaba wanda aya ta fayyace in har akwai wani alƙawari da aka kulla na zaman lafiya tsakanin wata kabila da annabi sallallahu alaihi wasallama ko tsakanin wani gari da annabi sallallahu alaihi wasallama to alƙawarin nan nasa yana nan sannan sako na hudu wala yahujjul mushrikuuna ba'da amihim hadha kada wani mushriki ya kuma yin aikin hajji daga wannan shekara imam Muhammad bin Hanbal ya rawaito wannan shine abinda Ali bin Abi Talib ya ambaci sakon da annabi ya aike shi da shi kana da karanta ita waccan sura Allah ta'ala ya ce fa in tubtum amma idan kuka tuba min al-kufr daga kafircin nan fa huwa khairul lakum wannan shi yafi muku alheri an tallata musu akan su tafo zuwa ga musulunci domin takunkumin da aka sanya musu da umarnin da aka yi a yaƙe su ya zan ya kau fa in tawallaitum amma in kuka juya baya anil imani gabanin imani fa alamu to ku sani annakum ghairu mu'jizin la yakufu ba za ku gagara Allah ba wa bashiril ladhina kafaru bi azabin alim kuma kai albashir ga waɗanda suka kafirta da wata azaba mai radadi mu'limin wa huwa ita ce alqatl wal asr fi dunya nan duniya za a karkashe su a wajen yaki za a kama su a matsayin bayi wannan fil akhira in ku suka je ma Allah da kafirci to mummunan sakamako yana jira su mai radade shi ne shiga wuta Allah ya tsare to sai Allah ta'ala yayi togiya ma'ana umumin da aka kawo na cewa Allah da manzansa ya baranta daga dukkan alƙawarin da aka yi da mushrikai sai aka keɓance wani nau'in alƙawari ban da shi illal ladina ahadtum minal mushrikina sai dai alkawarin da kuka yi da mushirkai sun malam yankusukum shay'a kuma ba su rage muku komai ba alkawar kun gani ko saboda musulunci addinin adalci ne ba addinin kwange ba ne idan an kulla alkawari da waɗanda suke ba musulmi ba kuma ba su warware alkawari ba to a wajen wa aka fi sanin adalci su suka fi dattaku ko to don haka tunda har mushrikai ba su warware alkawari ba ba su saba daga cikin sharuɗa ba to ku musulmai su suka fi cancanta su yi dattaku kuma su kiyaye wannan alkawar to don haka yanzu nan Allah ya keɓantar bara'ar da ya yi daga alkawuran da aka yi to ban da wannan in har mushrikai sun kulla alkawari na annabi sallallahu alaihi wasallam kuma suka kiyaye shar'i na farko shine tun malam yanqusukum shay'a ba su rage muku komai ba min shurutil ahdi daga sharuɗa na wannan alkawarin na biyu walam yuzahiru alaikum ahada kuma ba su taimaki kowa akan ku ba ay yu'awanu ahadan min al-kuffari ba su taimaki wani akan cikin kafirai ya yaƙe ku ba shine kun kulle yarjejeniya da su kuma kun kulle yarjejeniya da wasu in har suka je suka yaƙi waɗancan to yanzu kaman alƙawarin ku suka warware mun gane in kuma suka je suka taimake ku suka yaƙe ku kai tsaye alƙawarin ku suka warware in waɗansu daban waɗanda ba ku yi alkawari da su ba za su yaƙe ku sai su waɗannan da kuka yi alkawari da su sai suka taimaka ma waɗancan da kowane irin to nan ma sun warware alkawari to amma matukan ba su aikata ɗaya daga ciki ba Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ce fa'atimmu ilaihim ahadahum ila muddati to su kan ku cika musu alkawarinsu ila muddatihim ai ila inqida'i muddatihim har zuwa lokacin da wa'adin da aka sanya na wannan alkawarin zai kare kaga shi wannan an taskance shi da wata hudu ba taskance shi da wata hudu ba an bar shi a bude wannan wata hudun bai hau kansa ba wancan wata hudu ya hau kan waɗanda suka warware muku alkawari ne da kuma waɗanda babu alkawari tsakaninku da su to yanzu an ba su grace na watanni hudu amma idan har kun yi alkawari da su kuma ba su warware muku alkawari ba to shi kenan amma in kun yi alkawari da su suka warware muku alkawari to ko da alkawarin ya kai shekara goma to yanzu ya dawo hudu wata hudu iya abin da aka bayar kenan waɗanda ba su warware alkawari ba ba su taimaka ma wasu akan ku ba fatin mu ilaihim ahdahum ila muddatihim to ku cika musu alkawaransu har zuwa ga iyakar wato muddar da kuka sanya allati ahadtum alaiha wanda kuka alƙawarin akai wa haula'i waɗannan aka ce ana ishara ne kaman a cikin Qurayshawa a cikin Larabawa banu Damara min qaba'il bani Bakar daga cikin kabilan banu Bakar min Kinana cikin babbar kabila ta Kinana lam yanqudu ahadahum ma annabi sallallahu alaihi wasallam sukan basu warware alƙawarin su tare da annabi ba alƙawarin da aka yi na Hudaybiyah فأمر بإتمام عهدهم إلى مدتهم سيك أمرشي سو akan su cika alkawarinsa har zuwa ga muddarsa su kan ba za a warware musu ba zaman lafiyan yana nan har iya shekaru ko watanni da aka kidaya ko da sun wuce wata hudu kuma ko da ya zan shekaru inna allaha yuhibbul muttaqin lalle Allah ta'ala yana son masu takawa wannan ya nuna ashe cika alkawari yana cikin me yana cikin takawa cika alkawari yana cikin takawa bi itmamil uhudi waɗanda suke cika alƙawarra amma alladhina naqadul ahda amma waɗanda suka warware alƙawari fa muddatuhum arba'atu ashhurin su kan waɗannan iya muddar da aka yanka musu watanni hudun nan ne da muka ji a baya Allah ya ce fa idan salaka al-ashhurul hurum kuma idan watanni guda hudun nan suka kare ashhurut taysir wannan ashhurul hurum idan suka ƙari waya akar muddatit ta'jil shine ƙarshen mudda na jinkirin da za a musu wata na ɗaya na biyu na uku na hudu to ya ƙare to yanzu shikenan alƙawarwari da ake tsakanin musulmi da su na babu yaƙi zaman lafiya yanzu ya ƙare an dawo ruwa don haka Allah ce faqatul mushrikin haythu wajadtumuhum ku yaƙi mushirkan nan da suka warware muku alkawarin nan tun farko har ma Allah ya muku umarni da su ma ku warware nasu alkawarin to ku yaƙe su haithu wajadtumu da inda kuka same su mu fahimci wannan mas'ala fa ba musulunci yayi umarni kawai a samu mushrike ko ina ya ta kakkashe su bane yanzu ana ba aya ta sauka ne asliyan a kayan larabawa da quraishawa quraishawa da sauran larabawa da suka abin da kuma wanda ya kama da irin aikinsu su akwai alƙawura da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi da larabawa kaman quraishawa ya kulla alƙawari da su shekara ta shida aka yi bai'atul hudaybiya cewa za a yi shekara nawa babu yaƙi shekara goma aka ce shekara goma za a yi ba yaƙi aka sassanya su suka sa sharuɗan su ba annabi ne faɗa ba annabi ya ce na yadda kuma aka yi aka yi signing agreement akan haka sai aka samu wasu daga cikin ƙabilun larabawa kamar khuza'a sai suka zo suka ce to mu mun shaida wannan alkawarin da aka yi kuma mu muna cikin ƙawancen manzan Allah sai banu bakar su kuma sai suka ce mun shaida wannan ƙawancen a yarjejeniyar amma mu muna cikin ƙawancen ƙuraishawa sai aka ce shi kenan yanzu abin da ya shafi khuza'a kaman ya shafi annabi ne abin da ya shafi banu bakar kaman ya shafi wa kaman ya shafi quraishawa amma asalin yarjejeniya tsakanin wa da wa aka yi tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam ne da qurayshawa to kuma akwai waɗansu ƙabilun daban waɗanda su kuma akwai nasu yarjejeniya na zaman lafiya da suka yi tsakaninsu da annabi sallallahu alaihi wasallam kamar waɗancan ƙabila da aka ambata banu bamara wanda su ma ƙaramar ƙabila ne daga cikin ƙabilan kinana suna yi dangantaka da banu bakar to su yarjejeniyar su bata shiga cikin bai'atul hudaybiyya ba amma yarjejeniyar su ce daban to haka akwai sauran qaba'ilul arab da za a iya samun yarjejeniya tsakanin su kuma da annabi sallallahu alaihi wasallam na wani mudda watakila bai kai wata hudu ba watakila ya kai wata hudu watakila ya wuce wata hudu to shine sai ya zamanto sai suka rabu kashi kashi wasu a cikin kafiran sun kiyaye wa annabi alkawarin da suka yi ba su warware ba to waɗannan sai aka ce cika musu alkawarinsu har zuwa iyakarsa wasu kuma sai aka samu su kuma sun warware wa annabi sallallahu alaihi wasallama alkawarin da suka yi to su waɗannan kamar ƙurayshawa kenan an yi alkawarin wata goma a shekara goma bayan an yi shekara biyu kacal sai suka warware annaba alkawari ta yaya suka warware alkawari banu bakar suka kai hari ga khuza'a ƙawayensu sun kai hari ga ƙawayen annabi kuma sai suka taimaka wa ƙawayensu wajen yaƙar ƙawayen annabin da aka yi wa hari suka karkashe su wani waje da ake ce shi ma'ul watil don haka sai suka tafo shi wa gabanin khuza'a suka kawo ƙara wajen annabi suka ce ya manzon Allah mu dama fa muna dangantaka da kai kuma mun shiga cikin alkawarinka kuma mun kiyaye duk abin da ya kamata a kiyaye sannan ga banu bakar ƙurayshawa sun taimaka musu lokaci guda ba tsokanin su muka yi ba haka kawai suka yi ambushin ɗin musu wa karkashe na kashewa suka illanta na illantawa suka ɗebe mana dukiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ku yi hakuri ai ne aka yaka in Allah yadda sai na ɗauko muku fansa shine aka yi fatawa makka to kaga anan wajen shine Allah subhanahu wata'ala sai yake ambatawa ai bari ta wannan ma duk sauran alƙawura sai aka kasa su a wannan kason waɗanda suka kiyaye alƙawari cika musu alƙawari saboda Allah ta'ala yana son masu kiyaye dokarsa kuma ku ne akan gaba waɗanda suka warware muku alƙawari to yanzu ku ba su wata hudu ba an yi terminating amma musu adalci ba cewa aka ce ku je ku auka musu ba a cewa aka ce ku ba su wata hudu don su kinsa ba su wata hudu in ma bai kai wata hudu ba zai kare kai su har wata hudu in kuma ya wuce wata hudu ga ya musu dai daga wata hudu to shikenan komai ya kare daga wata hudun nan sun wuce shine sai aka ce to tunda tsokanan ku suke yi sun warware muku alƙawari kuma har ma suna muku kutun gwila da bita da kulli to shine Allah ya ce faqatul mushrikin haythu wajadtumuhu an yi laifi anan wanda ya atakin ɗinka ya warware maka alkawari ya maka bita da kulli kuma sai aka ce kai ma in ka same shi ya ke shi duk inda ka same shi ai haka dama tsarin yake to Allah subhanahu wataala sai ya insafi cikin dokarsa shine kuma alhakimu don haka Allah ya ce faqatul mushrikeena haythu wajadtumuhum to ku kashe mushrike duk inda kuka same su fi hillin aw haramin a hilli ne ko a harabi harami inda ba a yaƙi ma in dai suka taɓa ku ku yaƙe su wa khuzuhu wahsuruhu ku kama su a matsayin bayi ku tsare su eh na aka ce wa khuzuhum ku kama su ai bil asr ma'ana ku tafi da su garin ku kenan su zaman to bayi wa hasuruhum aka ce kuma ku tsare su in sun ki fitowa in kun kai musu yaƙi sai suka buya a cikin ganuwoyin su to ku tsare su ku musu abin da ake ce da shi hisar shine wahsuruhum ku musu sij ku kewaye su ba shiga ba fita fil qila'i jam'u qal'atin qal'a shine irin abin da romawa suke yi ayi katan gini an kewaye shi gini ake yi babban gini gari ne za a yi shi amma sai a yi shi bena bena bena bena shine wanda suke ce shi kastil da turanci ba mu da sunansa da hausa don ba ma yi amma yan san kastil ko eh to irin wannan shine wanda za ga an yi shi gari ne ake amma kuma a bene duk gaba ɗaya sai a yi shi a bene bene bene bene mai tsayi za ku ganshi ka je kai gugulin ka sa kastil za ka ganshi a hoto ka san me ake nufi da shi to shine qal'a jam'insa shine kila ko da irin wannan ne ku je ku kewaye su wal husuni da kuma ganuwoyi ganuwa jam'i na abin hisni hatta yuttaru ila alqatl sai kun tilasta musu fito ayyaki wanda kuka je kuka kewaye su kuka hana su shiga kuka hana su fita ai duk tanadin da suke da shi za su cinye kuma dole sai irin yadda aka yi ma yahudawan banu quraiza kenan ai hisar aka musu wajen kusan wata guda ana jira har sai da suka yadda suka ce za mu sauka a hukuncin da za a mana amma ba ma son hukuncin annabi sai na sa'ad ibn mu'ad to ko dai su a tilasta su ko dai su zo a fafata awil islam ko kuma watakila su shirya su musulunta shikenan sai kuma ku kyale su Allah ta'ala ya ce wa qawdu lahum kullu marsad ku toshe musu kowace hanya marsad asalin al-marsad wato tariq hanya kenan za ku bi zuwa ga samuwa wani abinci ko samuwa wani taimako to da hanyoyi a toshe musu a tattoshe waɗannan wasu abubuwa ne strategies na yaƙi waɗanda musulunci yake ambata ma a yi makafirai sai ku tattoshe musu hanyoyi duk wani abu wanda suke da bukata na wani abu sai ku toshe Allah ya ji kan sarki faisal sarki faisal a lokacin da aka aka isra'ila an kafa isra'ila Isra'ila sai ta kai yaƙe-yaƙe. Late 50s ɗin nan ne zuwa ga early 60s. Ta kai yaƙe-yaƙe a kayan Falastino. To sai suka ce lokacin an samo Peter kenan. Peter yana ta haɓaka, haɓaka, haɓaka sosai a ƙasar Saudiya. Sai ya samu haɗin kan kasashen da aka samu fetur kamar su kuwaiti sai ce ai shi baya bukatan fetur sai gaya musu haka ya ce ai amerika da ingila su suke bukatan fetur sai ce don haka duk a toshe rijiyoyin mai ba za a sai da fetur mu ba mu da bukata su ne suke da bukata har sai sun tilasta ma isra'ila kuma wannan abin da ya yi sai da ya taimaka a lokacin dole aka sassauta ma falastinawa abin da ake musu na gashin aya a hannu wallahi ko a yanzu kasashen larabawa ai yanzu ya fito karara duk ƙaryar da kasashen yamma suke yi cewa wai za a yi me irin wannan abubuwan da ake kawo mu ma ran kawo wani mashin mai batar ko yau shi zaka yi tafiya da batar kana gudun fanfalaki abin nan da mota a ce mai batar ce sai caji ya kare kidnapper sun biyo ka ya za a kenan a tsakiyar jeji batar caji ya kare ai sun san ƙarya ne wallahi sun san ƙarya ne kuma duniyar ba za ta gudana ba billahi labi sai da fetur ɗin ai yanzu yadda suke fitowa suke faɗa akan fetur ko wallahi suke faɗa akan fetur sai kashe Saddam yakin da aka yi a can a Iraki wallahi da akan fetur ne akan fetur sai kashe Gaddafi duk iya shegen da suke yi akan fetur suka zo duk abin da suke a Middle East suke aiwatarwa ko wannan yakin Iran da akan fetur ne ba akan wani abu ba to yanzu inda a ce kasashen Larabawa da nan ne inda cibiyar mai tafi yawa to da a ce duk za su haɗe kai su ce babu fetur to billahi lazi sai an jijjiga kuma sai sai raina sai sai raina kansu to kaga wannan yana daga cikin irin wa qu'udu lahum kullu marsad ku tayshe musu duk wata hanya mana duk wata hanya da za su samu wani abu na amfani ma dama yaki kuke su kafirai sun warware muku alkawari to ku toshe musu Allah ne ambata mana a rika amfani da irin waɗannan abin nan matakan mana a gani Allah ta'ala ya ce wa khudhuhum wa hasruhum wa q'udu lahum kull marsad ay tariqin yaslukuna duk wata hanya da zasu bi wanda zasu iya samun wani wani taimako eh Allah ta'ala ya ce a toshe musu wa nusiba kullu ala nazil khafid wa taqdiru fi kulli kenan fi kulli marsad fa in tabu amma idan suka tuba min al-kufr da ya kafirci wa ama fa amanu suka yi imani kenan wa aqamu salata kuma suka tsaya da sallah wa atawu zakata kuma suka bada zakka fa khallu sabilahum to ku kyale su wani waje aka ce fa in tabu wa aqamu salata wa atawu zakata fa ikhwanukum fi din kamar yadda zamu ji a gaba sun zamanto musulmai to nan kuma sai ku kyale su wannan aya fa in tabu wa aqamu salata wa atau zakata fa khallu sabilahum sai Allah ya faɗi sharadi ai da ya ce a yaƙe su ko ya ce a yaƙe su ya ce faqatul mushrikina haythu wajadtum wa khudhuhum wasruhum wa qududan kull marsad amma sai ya bada sharadi fa in tabu in suka tuba sun yi imani kenan bayan sun yi imani wa aqamu salata kuma sai suka tsaida sallah wa atau zakata kuma sai suka bada zakka sai ce fa khallu sabilahum to sai ku kyale su me yasa sai aka takaita iya waɗannan ba a faɗi sauran ba ba a faɗi azumi ba a faɗi aikin hajji ba ai su waɗannan ababe guda biyar su ne abin da sai gina musulunci imani da Allah da manzansa sai da sallah ba da zakka azumin ramadana aikin hajji amma sai aka takaita waɗannan guda uku saboda a shari'ar musulunci waɗannan guda ukun su ne waɗanda za a iya kashe mutum a dalilinsu za a iya jininsa yake halatta a dalilinsu idan mutum ya yarda ya bar musulunci yusta ta bu talata ana bashi kwana uku ne ya dawo musulunci in bai dawo ba kashe shi ake kwana na hudu sai a kashe shi an masa haddi kuma ya mutu kafira idan mutum ya ƙi yin sallah ko da ya yarda sallah wajibi ce amma kuma ya ƙi ka yarda sallah wajibi ne sai ce bai yarda sallah wajibi ba ne to a na wajen yanzu ya zama mai ya zama kafir shi ma yusta ta bu talata in bai tuwo ba za a kashe shi a matsayin kafir ne ba za mu sallah ba amma in yace ya yadda sallah wajibi ce to me yasa baka yin sallah ce kawai shi ba zai bane to wannan shi ma ana sanya masa lokaci idan bai yi ba shi ma kashe shi ake hukuncin sa ana kashe mutum in ya yin sallah babban lamari ne fa to amma shi an kashe shi haddin da aka masa a matsayin musulmi ne za a masa sallah sai dai masu daraja ba za su sallace shi ba sannan abubakar siddiq ya ba da fassara waɗanda sai da aka yi turka-turka da sahabbai akan zakka lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu abubakar siddiq ya zama khalifa sai aka samu wasu suka radda suka ce sun bar musulunci abubakar siddiq ya ce to a ɗaura sirri a je a yaƙe su waɗansu sai suka ce a'a suka zo suka ce mu ba mu bar musulunci ba amma suka ce su daga cikin wa kabila ta banu hanif suka ce su ba su bar musulunci ba suna nan a musulunci zakka ce da suke kawowa shekara-shekara ga annabi sallallahu alaihi wasallama ko ya tura wakili sa'insa ya je ya karɓo shi ne ba za su bayar ba abubakar siddiq ya ce ba za ku bayar ba to wallahi duk wanda ya raba tsakanin sallah da zakka sai na yake shi inda kuna bawa annabi sallallahu alaihi wasallama daidai igiya ne ta daura akuya a matsayin zakka yanzu kuma kuka ce ba za ku bayar ba yace wallahi zan yake ku akai sahabbai suka masa ca baki ɗayan su du sahabbai suka yi masa ca yaya za ka yaƙi mutanen da sun ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah ya ce eh zan yaƙe su saboda sun raba tsakanin sallah da zakka su sahabbai a lokacin ba wanda ya fi munaza'a da shi kamar Umar ibn Khattab dalilan da suka baya su sahabbai suka ce ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa ya ce umirtu an uqatila nasa hatta yaqulu hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah an umarce ni na yaƙi mutane har sai sun ce ba abin bauta akwai ruwayar da ta zo hatta ya ƙulu hatta ya ƙulu la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah har sai sun ce la ilaha illallah kuma muhammad rasu manzon Allah ne wa aqamu salata kuma suka tsaye da sallah wa atau zakata kuma suka aika suka bada zakka sai annabi ya ce fa in qalu zalika idan har sun faɗi haka suka aikata kuma haka asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bi haqqiha to sun tsare dukiyarsu sun tsare jininsu daga gare ni ba zan zubar da jininsu ba a matsayin na yaƙe sun kashe su ko mana ko menene kuma ba za a ɗebi dukiyarsu ta zamanto zakka ba in dai sun faɗi la ilaha illallah kuma hisabinsu yana wajen Allah to sai suka ce illa bi haƙƙi haɗin nan illa bi haqqiha ai shine abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin wani hadisi wanda Abu Dawud ya rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ambata cewa la yahillu damu mri'in muslimin illa fi thalathin jinin mutum musulmi baya halatta sai a dalilin abubuwa guda uku na farko annabi sallallahu alaihi wasallama yace wato kufrun ba'da iman mutum ya kafirce bayan imani na biyu kuma yace wazinan ba'da ihsan mutum ya zina bayan ya riga ya yi aure na uku kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace aw qatl nafsin bi ghairi nafsin ko kuma idan an kashe rai ba wai dan an yi kisa mana ba haddi bane mutum ya kashe rai ba bisa haƙƙi ba to sai suka faɗi waɗannan abubuwa guda akwai akwai zakka a ciki babu zakka sai suka kafa dalili ma Abubakar da haka to shi kuma Abubakar sai karanta musu wannan aya yace ku fa fahimci abin da Allah ya faɗa anan ya umarci annabinsa sallallahu alaihi wasallam akan ya yaƙi mushrikai sharaɗin da ya ce kada ya yaƙe su ya kame daga yaƙarsu ya ce fa'in tabu idan suka tuba kenan sun kalmar shahada wa aqamu salata suka tsaida da sallah wa atawu zakata kuma suka ba da zakka a nan ne ya ce fahallu sabilahun ku kyale su amma idan har ba su yi ɗayan ukun nan ba yaƙi yana nan ko baya nan to abubakar sai ya dage a nan wallahi Umar bin Khattab ya ce dagewar da Abubakar ya yi a kai ya turji yana musu bayani sai da Allah ya haskaka zukatansu suka fahimci magana Abubakar nan ita ce gaskiya duk sahabbai sai suka dawo kan fahimtar Abubakar sai Abubakar sai dai ya kulla runduna Ali ibn Abi Talib ya jagoranci daya Khalid ibn Walid ya jagoranci daya aka tafi aka yaki ashabul riddati aka yaki kuma waɗanda suke mani'uz zakat kamar yadda ya tabbata a cikin wani hadisi a wacce ruwaya wacce ruwaya da na karanta annabi bai ambaci zakka ba eh abin da ya ambata fa in qalu zalik ma'ana hatta yaqulu la ilaha illa Allah wa anna muhammadar rasulullah iyanan ne ya tsaya sai ce fa in qaluha idan suka faɗi haka amma ruwayan abdullahi dan umar wadda Bukhari da Muslim suka rawaito ita ce wanda ta ambaci umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa aqamu salata wa atu zakata fa in fa'alu dhalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum ala Allah aw kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama to don haka shi ya saka idan har mutum waɗanda suka ce ba za su ba da zakka ba to ana zuwa a karɓa da ƙarfin tuwo kamar yadda annabi ya ambata kuma idan an karɓa da ƙarfin tuwon sannan kuma za a ɗebi wani abu daga ciki wanda ya zama to ukuba ce a gare su yayin da ya zama to sun ki ba da zakka kuma aka aika musu su bayar suka ce ba za mu bayar ba suka fito da kulake wai za su kare dukiyarsu to anan kuma shugaban musulmi sai ya ɗaura runduna ya ce a yaƙe su kuma idan yaƙin ya jawo aka karkashe su domin karɓan wannan zakar an kashe jininsu ya tafi hadron babu wani haƙƙi sai an yi ijibarinsu abubakar siddiq ya ce abokan tagwaitaka ne tsaye da sallah da ba da zakka Allah bai raba su ba a Qur'ani don haka tare suke tafi Abdullahi dan Abbasin ya ambata cewa Allah yana ambatan su tare a cikin Alƙur'ani baya ambatan in dai ya ambaci tsayi da sallah to ku zai ambaci ba da zakka sai dai ambace su wajaje 83 a cikin Alƙur'ani iqamatu salati wa ita'u zakka aka tawaita su tsayi da sallah ba da zakka waje 83 to don haka tagwaitaka ne yace duk wanda yace zai raba tsakanin sallah da zakka yace zan yake shi inji Abubakar Siddiq to Allah subhanahu wataala yace fa in tabu wa aqamu salata wa atu zakata fakhallu sabilahum ay wala tata'arrabu lahum kada ku bujiro musu da yaki inna Allaha ghafurur rahim lalle Allah mai gafara ne mai jin kai liman taba ga duk wanda ya tuba ya dawo zuwa ga tafarki amin
وإن أهد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين آهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يردونكم بأفواههم وتعبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون
Allah ta'ala ce wa in ahadun minal mushrikina idan wani daga cikin mushrikai annaqidina lil ahad wanda suke warware alƙawaran nan da aka ce a yaƙe su allazina umirta bit ta'arudi lahum wanda aka umarce ka ka afka musu to in ɗaya daga cikin su istajaraka ya nemi wato amana da kai ista'amanaka minal qatl ya nemi amanar ka akan ka bashi kariya daga yaƙi wala Allah yana so ya shigo daular musulmai ko yana so ya ratsa ta daular musulmai saboda wata maslaha wanda manfa'arta zai iya komawa zuwa ga su musulman bai zo da niyyar cutarwa ba to Allah ta'ala ce fa ajirhu to ka bashi amana ka duba adalcin musulunci ba yaƙi ake da ƙasarsu amma shi yake so ya shigo wajen ku yana neman biza ba yana so ya zo ya tajassusi ba ne a kun tabbatar wani aikin alkhairi ne zai kawo shi to irin wannan sai ka bashi sai a bashi wannan jiwar sai a bashi wannan kariyar fa'ajiru hatta yasma'a kalam Allah hadda ya zo ya ji maganar Allah shine alqur'ani kaga wannan tana daga cikin ayoyi masu yawa kamar yadda sa'adi ya ambata cikin tafsirinsa wadda take raddi ga mu'tazila waɗanda suke kodawa suna cewa alquran makhluq to kaga Allah ya kira alqur'ani a matsayin kalamullah kalamullah ya nan me ake nufi ana nufin alqur'ani hatta yasma kalam Allah hatta yasma ayatul qur'an har ya ji ayoyin alqur'ani to kaga kenan alqur'an kalamullah ghairu makhluq kamar da ahlus sunna wal jama'a malaman suka tafi akan haka sabanin mu'tazila da suke cewa alquran makhluq to hatta yasma kalam Allah har ya ji maganar Allah thumma ablighuhu amana sannan ka kai shi ka isar da shi zuwa ga wajen amincin sa ai mawdi'i amnihi gurbin da zai samu kwanciyar hankali can kasar su kenan wa huwa dara qaumihim shine kasar mutanensa wato ka bashi wannan kariya ya gama abin da zai yi kuma har a maida shi ya tafi zuwa kasarsu illam yu'min in bai imani ba kenan li yanzura fi amrihi domin ya je shi ya dinga jujjuyawa yana tunani yadda lamarinsa ya kasance a hannun musulmai mu'amalar da ake yi da da da da kafirai wallahi lokacin da abin nan aka yakin badar da aka kama mutum saba'in daga cikin ƙuran shawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu mu'amala mai kyau yace ku mu'amalance su mu'amala wacce take mai kyau sai a dinga kawo musu abinci su sahabbai ba su ci ba amma sai su ɗauko abincin sai a zo sai a kawo ma suna ga waɗanda suke gadon su za su ci abinci ɗan kankani su kuma sai a kawo musu yalwatacce to yadda aka dinga mu'amalantar su babu tsangwama babu zagi babu azabtarwa sabanin yadda suka san ana yi a zamanin jahiliya in an kama fursunan yaki ana ɗanɗana masa abin nan ana gasa masa aya a hannu a ɗanɗana masa azaba to a lokacin da aka karɓi fansa a wajen su aka sake su da yawan su sai wanne ya zamanto shine hanyar da ta sa suka musulunta yanzu ko misali yadda yan uwanmu a Gaza fursunonin da suka kaba na Yahudawa ai su da kansu suka fito suna magana har Isra'ila tana hana su ba ta so su faɗa su ko suka dinga shiga social media har waɗansu ma a gidan talabijin ɗin Isra'ila ana hira da su wai za su fafaɗi experience ɗinsu kawai sai aka ji suna ta yabon ‘yan Hamas suna cewa mutanen arziki ne waɗannan mutane mutanen kirki ne mutane kaza da kaza sai suka kashe talabijin ɗin eh aka daina transmitting to wanda ya targa ta fito kan ai ta fito kuma duniya ta gani suka yi ta yabon su irin mu'amalar da suka musu ba su taɓa tsangwamar su ba kuma har ma zuwa suke su tambaye su ce wani irin abinci kuke ci sai su tambaye ka me nau'in abincin da ka saba da shi wanda ka fi sha'awa sai su kawo maka irinsa matukan dai baya cikin abin da yake na haram in mutum zai ce amma da kaza da kaza wannan in mutum ya faɗi wannan zai ce a'a wannan mu shari'ar mu ta musulunci ba ta yadda mu kawo shi ba misali yanzu mutum ya ce a kawo masa alade ko giya ko makamantan zai ce a'a ban da wannan amma wani abu wanda yake sha'awa sai su kawo masa irin wannan din ko ba tsangwama ba cutarwa ba kome matan da suke cikinsu ‘yan mata da su cikin mutunci a kiyaye musu alfarmarsu da mutuncinsu wallahi suka fito suka dinga faɗa ni na gagga waɗansu bidiyo clips ɗin wasu da suke faffaɗa na yabon da suke yi a mutanen mutanen hamas yadda suke tiritin ɗinsu a lokacin da suke zaune fursunoni to, to, to kaga wannan duka yana daga cikin koyarwa ne ta musulunci da adalci na musulunci to idan aka samu wani wanda yake neman jiwa ko da ana yaƙi da su to sai ku ba su irin wannan amanar ya gama abin da zai a cikin ku ya koma in har bai musulunta ba domin ya je shi ya yi tunani wala Allah wannan din ya jawo shi zuwa ga musulunci zalika bi annahum qaumun la ya'lamun an ce ku musu haka ne saboda ai su da yawan su mutane ne da basu san musulunci ba bai san addinin Allah ba eh amma idan har kuka nuna musu ga yadda addinin yake aka musu wa'azi aka nuna musu to wala Allah insha Allah sai kaga sun fa'idanta sau da yawa mu'amala takan jawo mutane sama da yadda wa'azi zai jawo su fala budda lahum min sama'il qur'ani li ya'lamu ba makawa a sanar da su alqur'ani su ji shi wala Allah sa iya sanin yaya koyarwar alqur'ani take sai ya fahimta ya bambanta da irin ƙarairayin da ake musu nan za mu tsaya insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ya tara mu cikin lada wanda muka kuskure Allah ya fe mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum